أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة لا ريب وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله سبحانه وتعالى أولا سورة da ake ambaton aikin hajji da manasikul hajji wato surar da take ta madina ce Allah ya gaya mana dalilai na kudurarsa wato abubuwa na hankali da zai kama a san Allah shine Allah a yadda da Allah a bauta wa Allah a kadaita Allah har ya gaya mana in dan adam yana shakka ko bai san yaya aka halicce shi ba to ga yadda aka halitta shi karatun mu na jiya ya biyo ya yi nasu in kuntum fi raibin min albasi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum Allah ya gaya mana yadda dan adam yake tun adamun farko da me aka yi shi sannan ƴaƴan adamu yaya ake yin mu a cikin cikin uwar mu ma yaya muke zama yaya muke yi tun kafin wannan bature ya zo mana abin gwaje-gwajen nan nasa da wani abin sukanin ko wani abin wani abin da za a auna ko a ce a tun kafin lokacin Allah ya gaya mana ga yadda ɗan adam yake shirya shi a cikin mahaifiyarsa to da a kare shi ne Allah ya ce wannan fa mai yin haka shi ne Allah gaskiya zalika bi anna Allah huwal haq kuma wanda ya raya mataccen abu ya mai da shi ne rai mani dai mataccen abu ne amma da shi yayi dan adam kuma dan adam din ya hura masa rai to ai ko in yace zai kashe ya sake rayawa wani abu ne mai sauki yace to shine mai kashewa shine mai raya matattu kuma komai auren sa mai sauki ne yana da ikon yi dalika man Allah wal haqu annahu yuhil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir to shine za mu dora da cewa wani abin da ake so na aqida da imani ya zamo ya shiga cikin zukatan mutane ba sai sun je sun gani ba in an faɗa su yadda shine tashin alkiyama yana cikin akida yana cikin abin da ake so mutum ya sa a ransa cewa tabbas akwai ranar da Allah ya ajiye yayi alkawari zai haɗa halitta na farko da na ƙarshe zai yi wa kowa hisabin aikin da yi shine nan aya ya ce wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha tashin alkiyama wanda Allah ya kira ta da lokaci saboda ya ba ta lokaci as-sa'atu in an ce as-sa'atu ana nufin lokaci to sunan tashin alkiyama ne ma'ana akwai ta kawai lokaci ake jira yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha as-sa'atu dinnan tashin alkiyama Allah ya ce manzo Allah za su rika zuwa suna tambayar ka yaushe ne za a yi to ka gaya musu kai baka sani ba ina ruwan kama da cewa yaushe za a yi kai ne tambayar tukunna me ya dame ka da cewa yaushe za a yi ma'ana me ka shirya mata tunda dai wanda yake za a yi in ya faɗa ba fashi ya ce kuma za a yi gashi a wannan ayan kamar cewa yake ba kokonto za a yi wa annas sa'ata atiyatun tashin alkiyama wata abace ga sanan tafe tana zuwa kuma dole za ta zo tabbas za ta zo kuma za a yi la raiba fiya babu kokonto ciki wa anna Allah yab'asu man fil qubur duk abin da ya mutu aka rufe aka binne shi a ko ina fa ba wata da aka binne a kasa ba a'a duk inda mutum ya samu kansa bayan mutuwa nan ne kabarinsa mutumin da kura ta ci cikin kuran nan ne kabarinsa wanda zaki ya ci cikin zakin nan ne kabarinsa mutumin da kifi ya haɗe a cikin kifin nan ne kabarinsa mutumin da aka ƙona gawansa aka ɗau kan aka sheƙa a kan ruwa ko aka sheƙa ya bi iska to duk inda iskar ya kai nan ne kabarinsa saboda kanan da Allah ya ce za a tashi a duk inda ya samu kansa nan ne kabarinsa kuma daga nan zai taso wa anna Allah lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala yab'asu yana tada man til quburi waɗanda suke cikin kaburbura wanda aka tona rami aka tashi aka rube kabarinsa kenan wanda ya mutu a tsakiyar daji ba san wanda zai taimake shi ko zai wannan ba angulayen suka cinye shi kasusuwansa suka shaura a wurin suka rube to shi ma nan wurin nan ne kabarinsa duk inda ka samu kanka bayan mutuwa ne ka tabbata a wurin to nan ne kabarinka da haka da an zo tashin alkiyama in an yi busa daga nan wurin da kashin zuwan mutum suke daga nan zai tashi Allah abin tsoro ne ya yi alkawari zai tada matattu ya yi alkawari zai tada na cikin kaburbura da kuma alkawarin nan gaskiya ne kafirai da aka yi musu haka sai suka rinka cewa mata hazal wa'du in kuntum sadiqin wannan cewa an yi alkawarin za a yi mutu gaba daya wanda suka rage za su mutu za a tashi kiyama yaushe ne wannan alkawarin shine Allah ya ce a a kar ku gaggawa tana zuwa wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha tashin alkiyaman nan wanda Allah ya sa masa lokaci kawai ake jira atiyatu mai zuwa ne la rayba fiha babu wani kokonto ciki wa anna Allah lalle shi Allah ya kasu shi yake tada man fil quburi waɗanda suke cikin kaburbura na'am ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya da sha'anin Allah ba tare da wani sani ba ba ilimin komai mutum bai san komai ba amma a gaya masa Allah ya ce shi kuma sai ya yi watsi da wannan maganan na Allah ya rika kawo tasa wannan aya malaman sababin nuzuli suka ce ta sauka ne akan babban kafirin nan na makka abu jahali shine wanda in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa kallon walakanci in an gaya masa maganar manzo Allah sai ya rika juya wuyansa yana nuna takama wai ai su ne da gari ai su ne masu arziki inda abinda annabi ke faɗa gaskiya ne za a mutu za a tashi wanda suka bi shi za a ba su wasu gidaje masu dabilai da mata da arziki a ciki wai da tun a duniya an gani yanzu mutane suna bin sarigan su ɗaya mayafin su ɗaya ba su da kokobo abinda za su ci ma ya gagare su a ce su ne kuma waɗanda za su yi arzikin lahira ai kaman duniyan nan kaman lahira haka yake faɗa shine Allah ya ce wannan jayayyar da yake yi fa bai da wata dalili bai da wata hujja da gairi ilimin ba wani ilimin da ya dogara da shi wanda yake faɗin abin da yake faɗan nan wala hudan bai kan wata shiriya wanda zai ce cewa wannan shiriya ta dora shi kan faɗin wayannan maganganu wala kitabin munirin bai da wani littafi wanda yake daga Allah yake littafin wanda yake haskaka masa irin waɗannan maganganu wanda in an tambaye shi zai ce a cikin littafin Allah kaza ya gani babu sai dai ɗabi'unsa saniya ibbi
ثاني عتبه ليضل عن ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ثاني إذه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خير ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الله يتي ينا جوية وينسى معناه ينا تحكمة ينا الفهري ينا أمبو ينا جنسي واشي ونيني wai me yasa yake haka liyuzilla an sabilillah don ya ɓadda wani ya hana shi bin hanyar Allah ya hana shi karɓar musulunci zai rika nuna shi ya wadata da komai shi ya fi ƙarfin komai su sun fi karfin a zo wani ya ce musu ga yanda za su yi a su dai sai dai su su ce ga yanda za a yi yana takama yana juya wuya ka san in mutum yana jin ya isa in an gaya masa magana sai ya yi kamar bai ji ba in an dawo ta nan ya juya nan ya kamar bai ji ba shi ne Allah ya misalta yadda yake yi sani ya irjihi juya wuyarsa yake yi yana nuna iko da isa me yasa yake haka li yudilla an sabilillah ya yi haka ne don ya ɓadda waɗansu ya tare su ya hana su bin hanyar Allah ya hana su karɓar musulunci ya hana su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce lahu fi dunya khair Allah ya tanadan masa kunyata tun a nan duniya Allah ya tanada masa zai kunyata sai ya ji kunya haka kuwa aka yi ya ji kunya bayan annabi ya yi hijira da shekara biyu aka je aka yi yakin badar na biyu da shi a ciki aka kashe shi ya kunyata daga nan ya wuce wuta ya ji kunya tun a nan duniya wasu samari ne ma 'yan madina samari 'yan madina su ne suka nemi ina yake ba su ma san shi ba aka nuna musu su suka yi tumbe a kansa tun da aka fara yakin suke lura da shi suna bibiyansa sai da suka samu suka tsare shi har suka kai shi kasa abu jahal Allah ya kunyata shi sha'anin manzo Allah ya ci gaba shi ko Allah ya lalata shi wani abin faranta wa manzon Allah ma Allah ya sada ɗansa ikirmatu ya bi manzon Allah ga shi shine babban mukin manzon Allah ba amma ɗansa ikirmatu ya zama sahabin manzon Allah Allah ya saba yin haka wa annabi yanzu irin su asi dan wa'ilu ai Allah ya tada ɗansa a murbulul as ya zama babban sahabin manzon Allah ga ikirmatu abi jalib shi ma ɗansa ya zama babban sahabin manzon Allah duk wannan Allah yana yi ne don faranta wa manzon Allah ya murkushe makiyinsa a gaban idonsa ya tado bayansa ya sa tsoraka annabi din shine Allah ya ce duniya dai nan zai ji kunya kuma lahira unziquhu yawmal qiyamati azabal hari za a dandana masa azaba mai gobara azabar gobara za a yi masa ranar alkiyama saboda kinsa da manzon Allah da kin wannan addini da Allah kiyaye
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد الجديد ذلك بأن الله هو الحق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للأبيد Allah ya ce kar ka yi mamaki kai ɗan adam idan ka tarar da irin wannan azaba zalika wancananka abinda aka yi maka bima kaddama da daka hannunka ne ya girbo aikin da kai wato irin aikin ka ne aka saka maka wa annallaha shi Allah laisa bi zallamin lil abidi baya azabtar da bayinsa akan zalunci in kaga ya hukunta mutum ko ya azabtar da shi to yayi masa ne akan sakamako zalika bi anna allah zalika bima qaddama yadaka lalle wannan abin da ka tarar da kowancanan ka aikin da aka saka maka da shi bima qaddama yadaka abubuwa ne wanda wato ayyukanka ne suka jawo maka hannunka ta girbo maka وأن الله شيء الله كان ليس بظلام للأبيد bai zamo mai zaluntan bayansa ba baya zaluntan bawa Allah baya zaluntan bawa ta gizo wa minan nas man ya'budu Allah ala harf wa in asabahu khairu idma'anna bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك بما قدم لذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Allah zai ba da labarin waɗansu larabawa ne kuma irin na ƙauye waɗanda sukan zo su karɓi musulunci amma sai suka mai da abin me zai biyo baya shi ne nan Allah ke labarin su minan nasu cikin mutane da ke zuwa su karɓi addini a wurinka ya rasulallahi manya abudullah akwai wanda yakan zo ya karɓi musulunci ya bauta wa Allah ala harbin wato ɗayan biyu in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba masai fa ina sabahu khairun da ya karbi musuluncin nan sai ya je matarsa ta haifi ɗa namiji sai ya je dabbobinsa suka yi ta hayayyafa aka yi ta haifa masa karsanu to sai ya ce ka wannan addini addini ne mai kyau wannan addini mun shige shi a sa'a wannan addini ya karbe mu idma'anna bihi sai ya natsu da addini ya ci gaba da yi wa yana sahabatu fitnatu amma da ya karbi addinin da ya je gida matarsa mai ciki sai ta haifi ya ta mata dabbobinsa sai suka dinga mutuwa matsalarsa ya karu jarinsa ya karye sai cika ni da wannan addini na shiga addini shi umi addinin nan bai karbe ni ba tun da na shiga addini komai na sai baya baya yake shikenan sai ya ridda Allah ya ce wannan ba bautan Allah yake wannan ya zo shi ne don neman wani abin da yake na duniya in ya samu ya natsu da shi in bai samu bai koma ruwa Allah ya ce kasirar duniya wal akhirah me yin haka ya yi asara ya rasa duniyarsa ya rasa lahirarsa tunda bai karɓi addini saboda Allah ba abinda ake so mutum in ya shiga musulunci ko ya karɓi addini ko ya gamu da jarrabawan Allah to ya zama kamar dutse ya zama kamar dutse daɗi nan zai tadda shi ya fashi ba zai sa ya daina bin Allah ba wahala ma in ta zo haka za ta gama ta wuce ba za ta raba shi da Allah misalin da ake yi da dutse shine yanzu in dutse yana daji komai ruwan zama ka taba ganin ya gudu ya fashi komai zafin rana ka taba ganin ya gudu ya shiga inuwa yana nan haka zai zauna haka komai zai faru da shi to haka ake son mumini ya zamo komai ya zo masa da yadda daga Allah ne in yadda yake so ne ya samu ya gode wa Allah in yadda baya so ne ya samu ya tuba wa Allah har kullun da zafi da wahala daga Allah suke zuwa amma in ka ga wahala ya zo to kawai ga ka ga san da ka samu ni'iman ne kai wa Allah kai ne ka kawo dalilin katsewar ni'iman don ka saba wa Allah da ni'iman da ya baka dama ya saba cewa duk wanda ya yi wa ni'ima ya gode masa godiyan ko shi ne kai masa biyayya cikin ni'ima in kai biyayya cikin ni'ima sai Allah ya tabbatar maka da ita in ka ki godewa ma'ana kai mutunci ka saba masa da wannan ni'imar to sai ya gusar da ita in ta gushe kuma zai yi wuya ta dawo Allah ma ni'imatin zalatu wa adat ni'imar da aka yi wa Allah butulci a kanta in ta gushe to yana wahalan gaske da ta dawo saboda ka sai ka duba ka ga da kanka ka tuba wa Allah in ya ga dama ya yafe maka in ya ga dama ya dawo maka da abin da ka rasa ko ko ko bai dawo maka da shi ba a lahira an kaje sai ya baka ladan wannan wahalar da kai da yayi saboda azaban da kai ka jawo wa kanka maimakon haka ya zama ba samu azaba a lahira ba an yafe maka kurakuranka ka samu rahama amma nan duniyan dai a ɗanɗana maka gushewar ni'iman ka ji don ka san kai bawan Allah ne to shi wancan mai cewa sai ya samu daɗi ya bi Allah in ya sha wahala ya kafir cewa Allah Allah ya ce kasarar duniya wal akhirah ya rasa duniya ya rasa lahira wato babu baɗin rufe ko kuma babu babu ake ce ko biyu babu to ya yi biyu babu kasira ya yi asaran a duniya duniyarsa wal akhirata ya yi asaran ni'iman lahiransa zalika huwa dalalul bayt Allah ya ce wanda ya shiga haka kuwa wancanan ka shi ya bata bata mabayyani kuma mai nisa bata mai nisa abdalalul ba'id shi wanda yayi haka zalika huwa al-khusranul mubin wannan shine yayi wato ya samu asara wanda yake asaran gashi mabayyani a fili dan yayi asaran duniya yayi asaran lahira wa minan nas man ya'budu Allah ala haram fa in sabahu khairun idma'an nabi wa in sabahu fitnatun inqalaba ala wajhi خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد Allah ya ce irin wannan mutumin da ya bin Allah saboda bai ji daɗi ba, ko ya saki jiki ya bi Allah saboda abin da yake nema ya samu, abinci mai ya samu mai kyau, a an kai shi wani wuri ne postin mai kyau yana samun abin da yake na moro-moro, ko ko a kamar yadda aka faɗa dabbobinsa ne suke aihuwa, kasuwancinsa ne ya ci gaba, sai ya ji daɗi ya ce ai wannan addini ya karɓe shi.
a'a aka san aka aka samu ya ce a'a shi wannan addinin shi umi ne to wannan dai yayi asara shi din nan shi zaka tarar yad'u yana bautan min dunillahi wani Allah ma la yadurruhu abinda in bai bauta masa ba ba zai cutar da shi ba bai da wata wuta da zai sa shi yanzu duk gumakan da masu bautan gumaka suke bauta musu in suka ki suka ce ba za su bauta musu ba gunki yana da wani wutan da zai sa wanda bai yi masa bauta bai a ciki babu wa ma la yanfa'u yana bautan abin da ba zai amfane shi ba ma'ana ko ya bauta masa bai da wata aljanna da zai saka shi akwai mai bautan gunkin da yake jiran gunki ya sashi a aljanna gunkin ma yana da aljanna mutane ke masu bautan da suke zuwa su sassako abin da za su bautawa din ko ko a sassaka musu su je su sayo to kai da ka sayo ai shi ya kamata ya bauta maka kai da ka sassako ai kai ka wahala da shi shi ya kamata ya bauta maka amma batan basira sai su zama su ke bauta musu ba su da azabar da za su yi musu ba su da aljannar da za su saka su Allah ya ce zalika kaga haka kuwa huwa dhalalul ba'id shine bata wanda yake mai nisa manisanci wanda ba za a dawo ba in ba imani akai ba Allah ya kiyaye
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه Nabi salmauna لبيس المولى ولبيس العشير يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير Allah ya ce za ka tadda mai irin wannan hali yana bautan wani Allah wannan abin da yake bautawa ɗin cutar wadda zai masa ya fi kusa ya fi yawa akan amfanin da zai masa ba wani amfanin da bautan gunki yake yi wa mai yin sai dai wani abu guda ɗaya happiness shine ya ji a ransa wai shi ya yi bauta ya samu natsuwa shi yana da abin bauta shedan ya rinka sa masa a ransa cewa ai shi ne yake kan daidai to wannan daɗin shi kadai yake ji to ai ko bai ba daɗi ba ne tun da zai je ya kai shi ga halaka amma cutar wanda zai yi masa ya fi wannan daɗin yadu yana bautar laman zarruhu abin da yake cutar da shi wanda zai jawo masa azaban Allah a ƙarabu shi ya fi kusa min nafihi akan amfanin da zai yi masa wanda shaidan ke raya masa na cewa shi ma yana da abin bauta in an ce ga musulmi ga kirista sai ce shi ma pagan ne shi ma ai mai bautan mai tsagi ne shi mai bautan gunki ne to wannan ba daidai ba ne cutarwansa ya fi kusa akan amfanarwansa inda ma yana da amfani labisal maula Allah ya ce wanda ake neman taimakon san shi gunkin kenan labisa ya yi muni ya yi barna ولبيس العشير abokin bautan gunkin shi ne bauta wa gunkin shi ma nasa ya yi muni sakamakonsa ya lalace a nan masu cewa wai in an ce maulana ko maula Allah ake nufi to su zo su fasara wannan magana labisal maula wa labisal ashir da gunki ne a nan Allah ya kira shi da sunan maulan mai bauta masa yace abin da ake bautawa shi gunkin masoyin mai bauta masa ya yi muni walazizal ashir shi abokin bautan wanda ke bauta wa gunkin kenan shi ma ya yi muni ashe dai a koma makaranta a koyi luga a koyi larabci a koyi fassara wurin malamai maula yana ɗaukan fassarori da yawa masoyi ana ce masa maula bawa yana kiran mai gidansa maula mai gida yana kiran bawansa maula abin da kake da jagoranci a kansa akan ce maka kai ne maulan wane wanda ake wanda yake jagorantanka zaka ce masa wane ne shine maulana haka ilimi yana wurin malamai masu neman badda mutane ne kawai suke cewa in ka ji ana cewa wani maula to an mai da shi Allah kenan mu ai abin da muka sani anta maulana fansurna alal qawmil kafirin Allah kadai shine maula eh Allah ne maula inna Allah maula allazina amanu zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum ko ba ka Allah ya ba shugaba masoyi jagoran mu'minai shine Allah amma kafirai ba su da wannan shugaban To akwai inda Allah ya kira wuta ma ita ce masoyiyar ‘ya'yanta ‘yan wuta. Hiya maulaku, ba akwai ba? Wa bisal masu. Karatu na cikin suratul hadidi. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه به الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار ليه يا جماعة يا مولاكم kaga wuta ma nan Allah ya kira ta maulan yan wuta hiya maulakum wa bisal masir kuma ga bayi na manzon Allah bawan manzon Allah mai suna safinatu duka je duk inda hadisin sa ya fito zaka ji an ce safinatu maula rasulullah safinatu bawa ne na manzon Allah wato matsalar mutanen ba a wurin malaman suke karatu ba kawai ya je ya yi wani kwas na wata shida ko ya je madina ya yi shekara shida ko shekara uku ya dawo bai iya karatun ba sai na ɗan kansa malami to amma in ba haka ba ga karatu a fili wanda yake za ka zo kana yin yadda na gaba suka faɗa a suka zo ka kirkiri naka kai ta kafirta musulmi da sunan cewa wai an ce wa wani maulana to wannan dai jahilci ne akwai hadisi ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ke cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda nake shugabansa to aliyu ma shugabansa ne duk wanda nake masoyinsa to ya so aliyu don aliyu ma masoyinsa ne to shi kenan an maida aliyu shi ma Allah ne ko kuma annabi da yake man kuntu maulahu ya nada kansa Allah ne subhanallah ba wanda yake yakan abauta wani Allah kamar manzon Allah saboda haka nan Allah ya sifanta batacce ma da cewa gunki shi ne maulansa wannan gunkin nasa kuwa da ya zama maulan annabataccen ya yi muni da bisal maula ko ba shi bane karatu wala bisal ashir abokin bautan gunkin mai bauta gunkin kenan shi ma aikinsa ya yi muni saboda ka za su samu mummunan sakamako Allah ya kiyaye na'am إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد Allah ya ce duk da wannan abubuwa da ake faɗa na azaba wa kafirai da kalolinsu da irin azaben da za a yi musu su fa muminai aljanna Allah zai shigar da su Allah ya sa da mu inna Allah lallai shi Allah yudkhilu allazina amanu yana shigar da waɗanda suka yi imani jannati wa amilu salihati suka yi imani suka yi aiki na gari jannatin Allah zai shigar da su aljanna ba ce ba sai sun mutu ba ba wai sai an mutu ba tun a duniya wani Allah zai shigar da shi aljanna tun ransa bai fita ba tun ransa bai fita ba za ka ji ga karatun nan a cikin suratul fusilat Allah yana cewa innal ladina innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وين suka ce sun yi imani da Allah kuma suka tsaya da gaske suka yi aikin masu imani din to in sun zo mutuwa waɗansu kafin ma su zo mutuwa mala'iku Allah yake saukar musu su yi magana da su su kwantar musu da hankali ga kashin kaɗan mutuwa za ka mutu amma kar ka damu mutuwa za ka yi yanzu amma kar hankalin kai tashi za ka tadda abin da ba ka zato na alheri na ni'ima na kwanciyar hankali za ka tarar da abubuwan da ka aikata na kirki na sada zumunta na farillai na nadila na cika alkawari za ka tarar da mu da muke kula da ayyukanka su mala'ikun kenan mu ne abokan hiranka yawan zikirin da kai yawan karatun qur'ani da kai shi zai ɗebe ma cewa a kabarinka bayanka kuma ba zai salwanta ba ba zai lalace ba Allah zai rike maka bayanka saboda kwantar da hankalinka muna yi maka albishir ne da aljanna sai a bude masa aljanna ya gani kuru-kuru gata tun yana da rai har za a zare ran nasa bai san ma me ake ciki ba shi ne za ga waɗansu bayan Allah da Allah yake musu baiwa jikin ya yi zafi ana ta magana kamar ana ganin ma ya su ne daga baya sai ga ya farka ya ce ina wani a kira mun wani a kira wani wani ka kula da kaza in na mutu wani ya yi mun kaza wani ya yi kaza wuri na na wuri kaza na ba wani kaza abu kaza wani ya tsaya a kai abu kaza da kaza wani ya tsaya a kai shi ke na sai ga ya mutu za ka yi mamaki lokacin da wani wanda ba wannan ba mutumin banzan da ya yi wa Allah sabo shi ma ya zo mutuwa mala'iku ke zuwa masa amma ba irin waɗannan mala'ikun ba wayannan sunan su mala'ikun rahama wanda suke zuwa wa mu'minai wayancan masu zuwa wurin kafirai mala'ikun azaba ko munafikai ko kuma waɗanda suka cutar da addini musamman masu raina manzon Allah Allah ya ce su kan da za ka ga irin mutuwarsu sadda mala'ikun suka zo kai karka gani ya rasulullahi ba kyau walau tara in zai tawaffal lazina kafarul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azaban hari mala'iku ne za su zo wurin su suna duka da makamai da abubuwa na ban tsoro suna ce musu kuma azaba za ku shiga walau tara iz zalimuna fi ghamaratil maut والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله يا رسول الله ده ذاك جسد azzaluman nan za su mutu lokacin da suke cikin magagin mutuwa mala'iku ne suke zuwa su ce musu sireranka sireranka da hannunka ka ba mu ko ba zai iya ba su buge shi da makaman da suka zo da shi su ce masa naka ya kare yau kan kakale za ka mutu amma da kai da jin daɗi ko rabu har abada tun yau za ka san da azaban Allah na jiranka a razana shi a tsorata shi a ce masa ina wa'anda suke cewa sai an gama da su a isoka ina gardawanka ina yan sandanka ko kuma yan banganka ina wa'ansu wanda suke cewa ba za a taba ka ba sai an gama da mu to yau ga abin da ya same ka bai taba samun ka ba in sun iso su zo su tare maka za ka dawo kai kadai kamar yadda ka zo kai kadai kuma za ka shiga a cikin azaban Allah da baya da iyaka to amma mumini shi ka ji yadda Allah ke masa Allah yana shigar da shi aljanna wanda take koramai ne ke gudana a karkashin ta koraman nan guda hudu wanda aka faɗa fiya anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar damu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa akwai korama na ruwa tatacce akwai korama na zuma tatacce akwai korama na nono wanda yake mai garbi mai daɗi akwai korama na jiya wanda baya fitarwa wannan koramu guda hudu suke gudana kasan gidan kowane ɗan aljanna Allah ya kai mu Allah ya bamu Allah ya shayar da mu to wannan tajrimin ta ta al'anhar koramu ke gudana a ƙarƙashin gidan kowa inna Allah ya falu ma yuri ma yuri Allah shi yake aikata abin da ya ga dama dama a baya mun karanta wata aya Allah yana cewa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun shi Allah in yayi an ba a tambaye sa dan me amma kowa yayi za a tambaye shi har ma annabi yana faɗin kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowan ku an ba shi kiwo kuma kowa za a tambaye shi irin kiwon da aka ba shi yayi da shi saboda haka Allah yana shigar da muminai aljanna aljannan nan wanda take koramai na gudana karkashin ta Allah shi ke aikata abin da yaso saboda sun yi aiki sun yi imani sun yi aiki mai kyau inna Allah yadkhulu allazina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar inna Allah yaf'alu ma yurid man kana من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببه إلى السماء ثم ليقضى ثم
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغني.
ليق- فلينظر هل يذهبن كيده ما يضيق من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Allah ya ce annabi dai ya taimake shi Allah ya taimaki annabi Muhammad ya ɗaukace shi ya fifita shi ya ba shi abin da duk ya ga daman ba shi wanda bai ba kowa irinsa ba to wanda yake ganin baya so shi bai da abin da zai yi wa hasada sai annabi Muhammad za ka baya son ya ga Allah ya taimaki annabi Muhammad man kana yadunnu Allah yansurahu Allah wanda yake da yaqini ko yake bukatan kada Allah ya taimaki annabi Muhammad Allah ya ce to ya kashe kansa kawai mai shiriniya yana fassara wannan aya yace a hasidu mut inna aishaka an kadu in dai annabi za ka yi wa hasada to ka dinga ganin abin da baka so kenan dan shi Allah ba zai fasa ba Allah ba zai fasa matsayin da ya bashi martabar da ya bashi dama da kima da ya bashi da ɗaukaka ya ce ya fasa saboda kai baka so ba a'a dan haka Allah ya ce man kana yadullu Allah yasurahu Allah duk mai zato ko mai tunani ko wanda ya yi kinin baya san Allah kada ya taimaki manzon Allah to falyam dubbi sababin ila sama'i ya samu wata igiya ya je saman gidansa ko saman ɗakinsa ko da a jikin fankan ɗakinsa ya ɗaura igiyan sai ya ɗaura waya a wuyansa ya hau kan wani abu in ya zo ya buge na ƙasan sai ya rataye kansa ya mutu amma Allah ya taimaki annabi shine falyam durbi sababin sababin wani abin da zai zamo masa kamar igiya wanda zai haɗa shi da abin da zai ɗaura ba wai yana nufin ya je can sama ba ma a'a saman ɗakinsa kawai a ɗakinsa ba akwai rafta na rufi ba ko akwai danki irin na daɗin nan da ake jera itatuwa a yi rufi da shi ko ko a irin na yanzu ɗin akwai fanka na sama mai yiwa to ya ɗaura igiya a jiki ya ɗaura sauran a wuyansa ko ya yi tsalle ya shaƙe wuyansa ya mutu amma dai Allah ya taimaki annabi man kana yazunnu Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wanda yana ganin sha'anin manzo Allah ba zai cika duniya ba ba zai Allah ba zai taimake shi ba a duniya ko a lahira Allah ba zai bashi wannan fifita na cewa ya kowa halittan Allah ba wanda yake ganin haka ba zai yi ba ko haka yake so shi yana ganin kar a yaka saboda shi baya so to balim bi sababin ila samai ya mika wani abin da yake kamar igiya zuwa saman ɗakin sa ya daure wuyarsa sun maliyata in ya je ya yanke abin da ke tsakaninsa da saman wanda zai bashi damar reto shine kamar ya hau kan wani abu ya ɗaura igiyar sai ya ture abin na ƙasa kaga zai shaƙe wuyansa aiko sai ya mutu wani yanzu ya duba ya gani hal yanzu ban na kai da huma ya rusu abin da yake bakanta masa rai na ci gaban sha'anin annabin nan in yayi haka ya mutu zai ga abin ya daina zai ga sha'anin annabi an daina ai ba zai daina ba sai dai a ƙara ci gaba shi ma dai Allah ya tona asirin sa an gane ba masoyin annabi bane bal yanzu hal zuban na kai duhuma ya fi wannan Allah yana faɗa ne da niyyar wa'azi duk mutumin da sha'anin annabi yake burge shi duk mutumin da sha'anin manzon Allah yake kayatar da shi to wannan abu ne wanda yake na imani a ransa amma mutumin da ke jin haushi saboda ana girmama annabi ko sha'anin annabi yana bunƙasa to Allah ya ce ya mutu da haushi ba abin da zai rage kamar yadda yake faɗa a wani wuri a cikin suratu Ali Imran qul mutu bi ghaizikum in kun ga dama ku mutu da bakin cikin ku Allah ba zai tsawon sha'anin Annabi Muhammadu sha'anin manzo Allah kullun sai gaba kuma ya ishe ka ishara annabin nan fa da yazo da aika an ruwaito mutum biyar ne kadai suka fara gaskata shi mutum biyar shauran garin makka a lokacin duka daga wanda bai karba ba sai wanda ya ce baya su akwai waɗanda labari ne da ishe su bai sa ba su karba ba akwai wanda kuma an gaya mata yace bai yadda ba amma mutum biyar din nan sai na abubakar a dattawa sai da tuna khadija a mata sai na ali ibn abi talib a matasa sai na zai dumnu sabit zai dumnu harisa ba zai dumnu sabit ba zai dumnu sabit mutumin madina ne makocin manzo Allah ne a madina wani balansare matashi ne rubutun wahayi zai dubnu harisa shine bararren manzon Allah wanda annabi ya ya mallake shi a matsayin bawa ya yanka shi sai sayyidina bilal ibn abi rabai shine bawan gidan uku mutum na abi mu'aidin wayannan mutum biyar su kadai suka fara cewa sun yarda da manzon Allah amma yau ka duba sha'anin manzon Allah mutum biliyan nawa ne tsakanin wanda suka mutu da wanda suke raye suke cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ai muna da yawa ko to ashe ya isa wanda yake ganin cewa al'amarin ba zai kai ba ya mai da hukansa ba zai iya ba don ga sha Allah yana ce masa in yana ganin ba zai iya ba ko yana ganin shi ba zai ji daɗi ba dan shani annabi na tafiya to ya kashe kansa ya mutu da bakin cikinsa ya gani ko za a daina abin da ke bakanta masa rai na ci gaban sha'anin manzo Allah ko zai tsaya ai ko ba zai tsaya ya muke da lokaci minti takwas to mu tsaya ko mu tsara akwai tambaya ba rubuto ba mu tsaya nan gobe sai mu daura insha Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shaunan da alkhairi Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu zama lafiya Allah ubangiji ya karbi addu'o'in mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi ayyukan mu na alheri Allah ya yafe mana kurakuran mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya maulana shekaru usman bauchi da mai wannan kasuwa mai wannan masallaci alhaji amadu laushi Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ja mana kwanan Allah ya ɗiba mana da yawa cikin albarkatun su Allah ya ba mu albarkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين